أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka yan uwa masu sauran mu na kusa da nisa na muku sallama in ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na fasarar littafin halin masail wanda in ba a mance ba muna nan akan abin da ya shafi tauhidi wanda yake magana akan awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi to muna kan sharhin tasihu imanihi din nan wanda mun ji sifofi waɗanda suke suka wajaba a haƙƙin Allah madaukakin sarki da kuma waɗanda suka koru a haƙƙin Allah madaukakin sarki wanda kuma a yau za mu tashi a inda yake magana akan abin da ya shafi imani da mala'iku wanda yana daga cikin dama tsarin na imani shine mutum ya yi imani da mala'iku cewa waɗansu halitta ne na Allah maɗaukin sarki waɗanda suke bayi ne na Allah sannan masu daraja kuma a wajen Allah mutum ya yi imani da cewa akwai su ɗin to a daidai nan za mu tashi a yau insha Allah wanda shine yake cewa wanda ya magana akan cewa watan al'imani bil mala'ikati kirami imani da mala'iku masu girma shine alkiram masu girma kenan sai yake cewa wato abin da yake nufi da cewa iman da mala'ikunan sai yace wa huwa an yata haqqaqal mukallafu shine wa huwa shine an yata haqqaqal mukallafu wanda yake baligi ya sakankance ma'ana ya tabbatat ya ji ya yadda shine wa huwa shine an yata haqqaqal mukallafu baligi ya sakankance cewa bi anna lillahi ibadan Allah madaukin sarki yana da waɗansu bayi waɗanda suke mukurami na abin masu girma su mala'ikun waɗanda Allah ya ba su girma sannan makhluqi na minan nuri waɗanda aka halice su daga haske ma'ana waɗanda Allah madaukin sarki ya halice su daga haske shine ma'ana abin waɗanda aka halitta daga haske sannan su mutum ya yi iman da waɗannan mala'ikun cewa la ya akuluna ba su cin abinci wa la ya shirabuna kuma ba su shan abin sha saboda haka ba su cin abinci ba su shan abin sha sannan wala ya namuna ba su yin bacci sannan wala yanki huna ba su yin aure wala ya asuna Allah ta'ala ba su saba ma Allah madaukakin sarki fi ma amarahum a cikin duk abin da ya umarce su da shiya wa yaf'aluna ma yumaruna suna aikata duk abin da anka ba su umarni wato wannan shine mala'iku da yake magana cewa mutum yayi imani da suwa yarda da suwa cewa halitta ce ta Allah su da makosan ba da ainihin watan ƙasa kamar yadda aka halicci mutum ɗan adam aka halicce su ba da ɗan adam halicci shi ne da ƙasa wato shi ne asulin baban mu na annabi adamu alaihi salatu wassalam kamar yadda kowa ya sani kamar yadda alqur'ani Allah madauki sarki ya ba mu kissar shi din cewa da ƙasa ne aka halicce shi to su mala'iku su kuma da haske ne aka yi su zaka su ba jiki ne irin namu irin wannan ba shi yasa ga su tafiya su ma a sama da suke yi kamar yadda kasan kana ne ne a cikin ruwa ma'ana iyo cikin ruwa haka suka tafi din zuwa sama a ce a dawo zargane da suka yi tsakanin kasa da sama din shi saka jihar ƙwarar lafi wasu sabi hati sabaha yana rantsuwa da mala'iku masu yin ninkaya ko ma'ana shi ne waɗanda in suna tafiya zuwa tsakanin sama da ƙasa din haka suke yin tafiya din kamar yadda kasan wato mai iyo cikin ruwa ma'ana mai tafiya cikin ruwa to shi ne imani da su waɗannan mala'ikun mutum ya yarda da su cewa halitta ce ta Allah kuma suna bautar Allah madauki sannan su haka Allah ya su kaga yanzu ga sifar da ya gaya mana ko ya ce ba su cin abinci kaga su Allah ya hutar da su wajen ko a to mutane ba zama da mura ta hawa da ko za ka raka abinci kai ma sai a ce mutane ba mun ga in mutum yake imani da Allah bauta ma Allah sai ya tabauta ma abinci shikenan dole muna kware ko kaga dole ya ta nemi abin da za ya ci dole ya ta nemi iyali ne abinci duk dai a ta ma a ta wahala shi bai yi bautar Allah ba amma gashi yana bautar kai da shi da iyali kaga shi yasa ubangiji wato ba shi ka cewa in mutum bai share masallaci ba sai ya share kasuwa to to iri ne ne wanda wanda duk bai bauta ma Allah ba to sai ka isko sai ta fama da wahalar neman abinci duk inda ka gane shi ina za ka neman abinci zaya ina ka fito wurin neman abinci ya fito haka shi kenan karshe ayi ta kare shi kenan kuma sai lahira amilatun nasi babu wani abin kirki wanda ya ku insha Allah ya kare to su malaiku ba wasu da wannan wannan mu matsalar mu ce mu masu ci abinci san su ba matsalar su bace shi yasa kaga azumi yake da wata hikima wanda ake cewa dama wato da ranar mutum yana yin kama ne da mala'iku ma'ana kamar mala'iku ai da ranar mu da ana azumi ba a ci abinci to mala'iku da baka na suke suma ba su ci abinci kaga kenan lokacin da aka azumi an yi kama da mala'iku kenan to sai yasa sai ya zama saboda ba su cin abinci a to in mutum ya dauki azumi shi ma lokacin ya zama shi ma ya so ya yi kama da su mala'iku din to don haka da rana kenan amma in dare sai a aje wannan kamako to shi din ne to da haka shi ne mutum ya yarda da cewa waɗannan bayan Allah ɗin su ne mala'iku ɗin nan ba su cin abinci kuma ba su shan abin sha mutum nan shi ne shan ruwa shi ne shan kayayyakin marmari ko kayan sanyi da sauran abubuwa dai kala kala canza canza da lashe lashe ai sai to su kwata kwata wannan layi ba layin su ba abin da aka su in ba ibadar Allah ba su kawai bautar Allah shi kaɗai ne gaban su ba ka bauta ma Allah ɗin nan ba abin da sun ka sani in ba shi ba kuma shi kaɗai ne abin da suke yi ko ba su gajiya da bautar don haka shi yasa sai ya zama su a kamar yadda mun ka samu nan ba mu gajiya da numfashi shi ɗan haka nan su ma ba su gajiya da bautar Allah yadda ba mutum mun gaji da numfashin mu ba su gajiya su ma da bautar Allah da tasbihi ga Allah madaukin sarki da sauran ayyuka na ayyuka daban-daban na ibada to sannan kuma ba su yin bacci mu ka ganin ne dole in lokaci yayi mutum musamman da kila na sha wahala an yi aiki na wahala sosai da gaske kaga karshe dole za a dawo a zo a kwanta a danyi bacci a dan sa ran shi wannan baccin dama kwacin yana rage gajiya dama idan mutum ya dauko gajiya mai nauyi kwarai to inda zai kwanta da wuri to gajiyar za ta yi sauri kamin safiya ta gajiyar ta hita shi yasa kaga malamai suke cewa inda da so samu ne wanda yake ɗalibin karatu da yake wani lokaci yanayi ya bayarwa ko suka cewa wai kar mutum ya cika yawan yin aikin da yake wahala sosai da gaske saboda in wani aiki yin wahala kwarai bai iya tashi cikin dare ya tashi wani abu gaji a zata mai bacci shi ke nan yau ran ɗai shi ko mutum ya samu kwaɗan wannan da ya kaga su masu kokari ne ba irin bane kun to shi yana zaka ce haka nan to to wai kan mutum to saboda shi bacci din dama yana maganin gajiya ne to su mala'iku dama ba su bacci kaga wata irin halitta ce wadda Allah ya ba shi abinci ba shi abin sha ba bacci ba su da aiki sai ibada sannan ce wala yanki wani ko ba su aure don su ba wai maza da mata ne ko sauran halitta ban da annan kasa ba a su kawai haka suke Allah ya su saboda haka ko aure ba su ba abin da zai shigantar da su ya ya dauki masu hankali ya hana su haka ibadar Allah kwata kwata babu to amma ne in an kadi ba da waɗanda abubuwan munan ne ai su ne ka shigantar da mu da barin ibadar neman abinci neman abin sha a gaji a kwanta a yi bacci sai kuma hidima sai iyali ko su ne ko hannun mutane da ba ku ta fama to su duk wannan jilalin ba su tare da shi su to ka gani to shi ne ne saboda ka sai mala'ika zo ya ta ibada sai mala'ika ya shekaru ma yana sujada bai taso ba shekaru masu yawa ka gani to shi ne kuma sannan bayan wannan wala ya'sun Allah ta'ala ba su amma Allah madaukakin sarki fi ma amarahum cikin duk abin da ya umarce su duk abin da Allah ya ce ku yi za su yi din babu wani jayayya nan take za su yi din sannan wa yaf'aluna ma yumaruna suna aikata dukkanin abin da an ka ba su umarni wanda ko wanda ya yi kamar yayan kuma da wata aisha da cikin alƙur'ani ko cewa su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna eh to shi din ne to kaga wannan ne a shine yace to yana daga cikin layin na imani shine mutum yayi imani da su waɗannan mala'iku masu wannan sifar to yanzu zai kawo mana ayoyin da suka tabbatar da cewa akwai mala'iku din sai ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ya ce wa man yakfur billahi wanda zai ya kafirce da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi wa yawmil akhiri da ranar lahira to haƙiƙa duk wanda ya kaɗi ce su faqad dalla dalalan ba'ida faqad dalla haƙiƙa wannan mutumin ya ɓaci dalalan ba'ida bata mai nisa kuma wato anan shi da abinda an mahallu shahid a cikin wannan karatun wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi ai da ma magana mala'iku ga ko to shi nan malu shahidi munan wurin yana so gwada maka to ga alqur'ani ya tabbatar da akwai mala'iku din don gashi Allah ya ce don wanda ya kafece musu don wannan gana ne ɗaya daga cikin su ba da mutum ya kafece musu ba kamar yanzu misali sai mutum ya ce ya iman da Allah amma bai iman da mala'iku wato ba yadda ba ko ka ce ka iman da mala'iku amma da Allah da mala'iku duka da amma dai baka yi imani da wani littafi daga cikin littafin da aka saukar ba to nan ma imani bai yi ba ko kuma ka ce a'a baka yi imani da tashar kiyama ba to shi ma da nan ba imani shi ma duk gaba daya ka so ka hada su baki daya kai imani ne to kaga abin da ka so gwada mana kenan dai in mutum ya kafirce ma ɗaya daga cikin su to wannan mutum suna ne batacce wannan aya haka ta zo a cikin suratul nisa'i aya ta 136 ah to sannan sai ya kawo aya ta biyu yace har yanzu Allah madauki sarki yana faɗa cewa ah wa id qala rabbuka ka ambata lokacin da ubangijinka ya faɗa ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shine wa id qala rabbuka ka ambata lokacin da ubangijinka ya ce lil mala'ikati ga mala'iku yace masu inni ja'ilun fil ardi khalifatan ni zan sanya khalifa a bayan ƙasa wato nan yana so ya dauko mana ayar da take magana akan wannan maganar halittar annabi adam kenan ko to shine inni ja'ilun fil ardi khalifatan zan sanya khalifa na a bayan ƙasa wanda shine zai zai halifance ni wajen zartar da hukunce hukunce sannan a ƙalu to sai mala'ikun sun ga ci ya ubangiji ataja'alu fiha yanzu za ka sanya a cikin ita wannan ƙasa ɗin man yusidu fiha wanda zai yi ɓanna a cikin ƙasa ɗin da sabo wa yasfiku dima'a kuma ya ta zubar da jine ne shine ya ta kashe su ta kashe kashe tsakanin su wa nahnu kuma alhali ga mu nusabbihu bihamdika muna yin tasbihi da godiya gare ka ya ubangiji wa nuqaddisu laka muna tsalkake ka ma'ana muna maka tasbihi kenan to wai ma'ana sai suna ganin cewa ya ubangiji to in dai haka ne zaka sanya halifa a bayan ƙasa to mu mun ka cancanta saboda mu abba mu saba maka amma in ka sanya wani can daban dan adam to zai rika yin banna a bayan kasa fa shine ta hanyar sabo da kuma zubar da shiri ne in ban gaskiya ai malaku gaskiya sun gadi ko eh akwai har kamar sabon kan kuma zubar da jini ma zaka so sai ka ci ko to Allah ya kawo mana sauki yayi mana to shine suka sai Allah ya ce masu sun ka ce muku ga mai ubangiji ba mu da aiki sai tasbihi gare ka to sai ya ce musu qala sai Allah ya ce musu ku sani inni a'lam ma la ta'lamuna ni na san abin da baku sani ba saboda ka cikin hikimar da nake nufin zan sanya shi annabi Adamu ya zama khalifa na bayan kasa na san hikimar da ta sanya zan yi haka na akwai dalili ai kaga to hakan ga tunda ko shi Allah ya san abin da hikimar da a ciki shikenan magana ta kai dama kun su mala'ikun ba wai don su yi jahayya ne da Allah ba sun kai magana ba a'a ko alama sun yi ne wai don saboda ganin cewa to in za a sa halifan Allah bayan kasa to ya kamata wa kada ya zama wanda zai rika sabon Allah wanda zai rika abubuwan da ba zai rika aikata abubuwan da ba daidai ba to yana ma shine kawai su dan kokarin su din ba wai dan sa'a Allah bane ba amma da Allah ya ga musu hakan take sun ce ai la ilma la illa ma allamtana eh na kan tare mu hakim ko shi muna tare da Allah mu saboda haka shine sai suka sallama suka ce ai da ba ko sai ya ubangiji kai ne masani ba mu san komai ba da ba sai abin da ka san da mu ya ubangiji shike da ba ko san ba dan jaya bane da ma kucin dama su da abin suka kallo kadda ya zama a rika saba ma Allah din shine dama su koko su tunda su da ba su saba ma Allah to su suka a ce kowa wanda zai zama halifan Allah din shi ma ya zama haka nan din yake to shine wannan aya ka taso a cikin suratul baqara aya ta 30 ko ah to kaga nan ne ya gaya mana cewa gashi ubangiji yayi wannan cewa sanya wannan halifa bayan kasa ko kowa san dai halifan da shine annabi Adamu din daga halifofi da ma bayan kasa na Allah yawa gare su amma dai na farko shi ne annabi adamu ɗin alaihi salatu wasalamu sannan kuma daga nan sai kuma ko ga sunan sunan ya dauri ko in nace annaka halifatan fil ardi ko ga sunan annabi dauri shi ma Allah ce ya sanya shi halifa sannan da sauran kuma Allah ce ma ko da ji alakum minni khala'if fil ardi Allah shi ne yake sanya ku halifofi a bayan kasa to kaga duk dai mu wannan da halifofin ne kenan dai yawa shi ne zaka ji wata ayyuka ko wa fi ma ja'alakum mustakhlifina fihi to duka dai ga sunan dai halifofi ne waɗanda ga sunan to amma dai annabi adamu shine halifa na farko cikin halifofin kuma wanda ababban gaba da shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ababban gaba da shine shugaban duk wani halifa na Allah subhanahu wataala to shine a wannan kaga mahallu shadi mu shine wa izqala rabbuka lil malaikati ka ambaci lokacin da ubangiji kai ci ga mala'iku ashe akwai su kenan inda ba su da Allah bai ce musu hakanan ba ko yawa to shine abin da yake so ya kawo mana to sai kawo hadisi ya ce wa qala alaihi salatu wassalamu manzo Allah bai tsira da mincin Allah ya ce innal baital ma'mura lalle baitul ma'mur baitul ma'mur wani daki ne aka ce sama yake kuma sama din ma saiti da Ka'aba yake shi an matsayin kamar Ka'aba ta malaiku shi kuma muna muna da Ka'aba anan nan kasa wadda ita muke fuskanta yan zamu yi sallah su kuma can baitul ma'mur shi kuma shine matsayin kaman ka'aba din gare su to shine yake cewa innal baitul ma'mura lalle baitul ma'mur din nan yadkhuluhu kulla yawmin kowane yini wata sai ka ce yadkhuluhu kulla yawmin a kowane yini sai ka ce sab'una alfa malakin ko sab'una alfa alfi malakin ya gare ku to da aka watan sab'una alfa alfi malakin mala'ika dubu saba'in so saba'in ya da kuluna suna shiga ta shi wannan ɗakin kulla yamin kowane yini suna zuwa na inda bacin mamudin sannan kuma duk yini ba an fahimta sannan sun mala'ika uduna sannan kuma ba su ƙara dawowa kuma sun ga tafi wai kullun mala'ika dubu saba'in sau dubu sai sun je inda baitul ma'amar sun yi dawafi gare shi kuma yan sun kai yau din ba su ƙara dawowa kuma shikenan abada har duniyar tashi kuma har duniyar ta kuma ba su kariya kuma su mala'ikun wannan yanzu zai gwada mana yawan mala'iku kenan ka kalli ga irin adadi ba kuma a ce kullun kullun kuma har duniyar ta kare kuma kullun din wani sai wasu biza su tahuwa shi yasa kaji Allah ya ce ko wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san iyakar rundunar Allah madaukin sarki sai shi shi kadai to yau ka dai ga shi yasa ba ana cewa inda mala'iku za su dauko za su saukowa su rika ɗaukar kwara gura-gura ta ƙasa da ƙasa tana kariya ma yawan nasu ba ƙanana bane ba saboda haka shi yasa ka ji Allah ce ba wanda sai ɗauka shi yasa ka ga sunan ƙasa ba su ɗauka su sai su sama a garin su yawa ba kawai muhunan da ɗan ƙasa to ka gani daga muka ƙasan da ta ɗauki ta ɗauki mu gaba ɗaya ko da mutane da dabbobi da aljanu da duk halitta daga sunan daban-daban to su ko can mala'ikun ne su ne sama ta ɗaya ta biyu ta uku zuwa sama ta bakwai ko to ka gani to wannan shine a baitul mamur kenan wanda ya ce asuluhu fi sahiha ne asalin wannan hadisin kuma yana a cikin sahihul bukhari da muslim shine sahiha ne a to sai na gaba shine al-iman bil kutubi yanzu ne ya ga mana iman da mala'iku ya gwada mana ayoyi ku rika kuna mana da lokaci kuma to to saboda haka ya ga mana imani da mala'iku yanzu kuma zai mana magana akan imani da littafan da an ka sabkar tunda Allah madauki sarki ya saukar da littafai ga annabawa da manzannin da ya aiko a can baya shi ne ce al'imanu bil kutubi imani da littattafai as-samawiyyati waɗanda aka saukar daga sama al-muqaddasati abun tsarkakiya ma'ana masu tsarki littattafai na masu tsarki waɗanda Allah madaukakin sarki ya saukar da ainihin watan a manzanni to shi ne ce yajibu ya wajaba alal mukallafi bisa ga baligi an yi umina yayi imani cewa bi anna Allah ta'ala lallai Allah madaukakin sarki anzala ala rusulihi kirami ya sabakar ga manzannin shi masu girma ya sabakar da kutuban littattafai muqaddasatin abu tsarkakewa kuma su littattafan da Allah ya sabakar hiya kalamuhu ita zance ne ce alqadim wanda yake da dade wai ka san tunda ai shi maganar Allah ai sifar Allah ce ko to kuma ai kaga sifar Allah ai babu abin da yake hadisi ciki ko tunda shi Allah kadimi ne to su ma magana ta shi ma kadimi ne to shi yasa ce hiya kalamuhu ita zance ne na Allah alƙadimu wanda yake da daɗe sannan wa auhaha ubangiji ya yi wahayin ita wanda littafan ne ilaihim zuwa ga su waɗannan manzannin mu bayyanan fiha shari'ahu yana mai bayyanar da shari'o'i ne a cikin waɗannan littafan shi ne wanda yana bayanin waɗannan shari'o'i din ga su ga hukunce hukunce da kaza da kaza da kaza a waɗannan littafan da saukan mara su manzanni din sannan wa ahkamahu kuma yana mai masa bayanin hukunce hukunce ne a cikin su ya saukan masa su ne liyuballighuha don su isar da wannan sakon na wadannan littafai din ila khalqihi zuwa ga halitta ta wa ma'ana don dai su manzannin su isar da wannan sako din zuwa ga halitta ta Allah yushiruhum fiha ubangiji yana shiryar da su bayi din a cikin wadannan littafai din yana shiryar da su wa ma fihi sa'adatuhum abinda arzikin su yake a ciki ne fil hayataini a cikin rayuwa guda biyu wace da wace kenan rayuwa guda biyu rayuwa nawa akwai ba an sa jama'a guda biyu an ka cewa guda biyu ana ba daga duniya sai lahira da ka da zaran kaga mutum bai duniya aya ta lahira ko in ka kuma bai lahira yana duniya ko da saboda haka fila ayatin a cikin watan rayuwa guda biyu ita ce rayuwar duniya da lahira kenan sannan ya ce wa azamu hadhihi al-kutubi ko ya ce mafi girman waɗannan littafan shine zai zana mana ga wasu nan daga cikin waɗanda su ne watan manya daga cikin littafin na farko ce at-tauratu littafin at-taura wanda yake al-munazzalu ala sayyidina dawuda alaihi salatu wa salam wanda an ga sauka ga annabi dawuda alaihi salatu wa salam shine na farko afwan ala musa ne sun ku almunazzaru ala ala sayyidina musa alayhi salatu wassalam wanda an ka sauka ka sayyidina annabi musa alayhi salamu shi littafin at-taura kenan na biyu wazzabur da littafin zabura wanda yake shi ma almunazzalu ala sayyidina dawuda alayhi salatu wassalam wanda an ka sabakar ga annabi dawuda alayhi salamu shi kuma shi ne gaga na biyu kenan na uku ya ce wal injilu da littafin injila shi kuma almunazzaru ala sayyidina isa alayhi salatu wassalamu wanda an ka saukar ga annabi isa dan maryam alayhi salatu wassalamu sannan na hudu wal qur'an da alqur'ani wanda yake almunazzaru wanda an ka saukar da shi shi kuma ala sayyidina muhammadin bisa ga shugaban annabi muhammadu alayhi salatu wassalamu salatin Allah da gaisuwar Allah ta tabbata gare shi to waɗangana ne su ne manya-manyan littafai ɗin guda hudu to don haka ya ce kuma to bayan ka yi imani da su waɗanga littafan yana da kyau da waɗanga ya kamata a ce wani sun su ba da an tambaye ka littafin a taura wani annabi an ka sauka mara shiya da kamata mutum ya ce kuma sai tsatsai na dibo kuma ko ya ka gaskiya ya kamata a ce suna daga cikin mutum ya sai ba su ya aje da an tambaya littafin a taura ne ko kuma mun dawo satin gaba sati mai zuwa ne haka nan littafin zabura shi ma ya wa'ada shi ya kamata a ce an san su in ji daɗin da sauransu to sannan sai ce duk to bayan mutum ya yi imani da su waɗanga littafin gaba ɗaya sannan wa yumina bil qur'ani yayi imani da cewa shi alqur'ani a a azami hadhihi alkutubi shine mafi girma daga cikin waɗanga littafin gaba ɗaya shi kuma wai ma'ana cikin waɗanga din da ya zana maka guda hudun gaba ɗaya to kasan kuma alqur'ani shine babba shi kuma sannan kuma shi alqur'anin nan wa muhaiminin kuma shi mai shaida ne alaiha a kan waɗancan littafan da sun gabata matsayin mai shaidu da cewa su ma daga Allah suke din tun da ayar Qur'ani ya tabbatar mana da cewa kutan Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan littafai din ko shi ya saukar da su ba wai dan cannin su na kago su din ba kaga ya zan mai shaida kenan gare su sannan wa nasikhin kuma shi alqur'anin mai shahiwa ne li jami'i ahkamihi ahkamiha ga dukkanin hukunce-hukuncen waɗancan littafai din wa shara'iha da kuma shari'o'inta ba ka sai aka kawo alkur'ani wanda ya shafi shari'o'in na waɗancan da sun haka bata da kuma wata hukunce hukuncin su da sun gabata din to sai alkur'ani ya zo da shafe su baki daya to kaga wannan ne wato shine alkur'ani kenan shine jagora shine shugaba shine babba a cikin su din to yanzu tun da ya faɗa mana nan da baki sai yana so ya faɗa mana ayoyi kuma waɗanda suke yin shaida akan lalle tabbas Allah madaukakin sarki ya saukar da littattafai ga su manzannin nasu sai ce na farko Allah madauki yake na faɗa cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kulin ne imani to nan an ga ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi to za a fassara shi an ga ce ya kuma su imani kuma sai an ga ce wa aminu to su imani to wancan nan an ga ce wasu ayyuhal ladina amanu kuma kala kuma imanin ai guda ne kuma guda wani imanin sau da aka yi yalar jira amanu ya kuma su ima aminu billahi ko dawwama akan imani da Allah yawa a dawwama shine aminu ne a dawwama ai da hawa imani ai goya ne ko to ga sama da ko dawwama bisa ga wannan imani da aka rubuta ko dawwama ha abara bisa gare shi din shine aminu billahi ko dawwama bisa ga imani da Allah wa rasulihi da manzon shi wani kitabi da kuma littafi wanda littafin nan ma'anar shi littattafai ake nufi wa littafi guda ɗaya ba wai ana nufin waɗancan littafai haka malamai tafsiri suke cewa fasa mashi littafai da littafai da aka magana na manzanni na wanda aka saukar da manzannin gaba ɗaya shine wani kitabi da littafai allazi nazzala waɗannan da Allah afwan ko aminu billahi wa rasuli wal kitabi da littafi alqur'ani yake nufi nan wajen akula alqur'ani shine yake da littafin nan allazi nazzala ala rasulihi wannan din wanda Allah ya saukar da manzo ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wani kitabin lazi unzila min qablu to wannan shine mai ma'anar littafin din da amma da wancan na farko ma'anar littafin alqur'ani yake nufi wannan na biyu din arasu wani kitabin lazi anzala shi kuma shi ne wani kitabin da littafai yawa allazi anzala wannan wanda Allah ya sabkar min qablu tun gabanin zuwan alqur'ani din sai Allah ya ce wa man yakfur billahi to duk wanda ya kafirci da Allah wa mala'ikatihi da littafan shi wa kutubihi da wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littafan shi wa sulhi da manzannin shi wa yawmal akhir da ranar lahira faqad dalla haqiqa wannan mutumin ya bace dalalan ba'idan bacewa mai nisa suratul nisa a 36 anan kaga yace nan sai aka ce wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi littafin da Allah ya sassabkar akwai mace tsakanin anzala da nazala da an ka ce nazala sassabkarwa amma a hankali hankali da kaɗan kaɗan haka to alƙur'ani ya ba lokaci guda ka sauka da shi ba ko da ka ji ana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri ko inna anzalnahu fi lailatin mubaraka abin da ake nufi wai an saukar da shi ne daga baitul izza zuwa sama'ud duniya aka nufi nan ne an ka saukar da shi complete din amma sauka ta nan kasa gare mu to shi kuma da kaɗan kaɗan ne duk sanda wani abu ya faru sai a saukar da wata aya daidai da wannan abin da ya faru din to da kaɗan kasu shi sa ce nazzala sassaukarwa da kaɗan kaɗan shine nazzala da an ka ce anzala shi kuma saukarwa gaba ɗaya gaba ɗaya lokaci guda jumlatan wahida lokaci ɗaya to sauran in ka kuna ga alkur'ani sai ce nazzala saboda shi da kaɗan kaɗan ka saukar da shi ne sai ce amma wani kitabin lazi anzala shi kuma bayanin can sauran kafan sai ce anzala su kuma lokaci guda ne an ka saukar da kowanne nashi din gaba ɗaya ba da kaɗan kaɗan ba to wannan shi ne wannan aya ita ce muka yi san ko to sannan sai aya ta biyu ce nazzala alayka alkitaba can ne ta ko ta fara cikin alimana ko Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi hazwa kashi to shine ce Allah madaukakin sarki shine wannan wanda ba abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi kuma nazzala alayka alkitaba ya saukar ya sassaukar da wannan littafin gare ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya kuma musaddiqan kuma shi littafin nan na alqur'ani yana mai gazgatawa lima baina yadayhi ga abin da aka gabanin yadda tafai ma'ana duk ya gazgata su bai kai tafi ko ɗaya ba wa anzala taurata kaga shi kuma nan kuma anzala din sai kuma Allah ya saukar da littafin at-taurat wal injila da injila min kabru tun gabanin saukar da alkurani hudan linnasi don shari'a ga mutane sannan wa anzal furqan ubangiji kuma ya saukar da littattafai masu rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya alfurqan nan littattafai ake nufi ba wai littafi ɗaya ba ma'ana kaga kenan yanzu littafi na wanka faɗa mana ciki waga ayat da wanne da wanne kenan na'am cikin waga aya fa eh wadda aya da makanta yanzu na'am eh to shi ba littafi guda wani shi kowane kasar da ne ba halin ba ji ta ba na ce ya saukar da littafai masu rabewa tsakanin ƙayar da gaskiya a takaice da sunan littafi guda uku an kafa dinan to sauran da ba haudi ba suna cikin alfurkan din ya kunshi su ku yawa furkan rabewa tsakanin ƙayar da gaskiya qur'an daban furkan daban furkan ai shi ya riga ce anzal alaikal kitaba to shi alqur'ani shi kuma can din shi ne alkitaba din shi ne alqur'ani to nan kuma ne da yake wa anzal furqana shi kuma ya saukar da watan littattafai masu riba tsakanin ƙarar da kaga sauran littattafan da ba a faɗi sunansu a cikin ayat ba to sun shiga ciwon ga alfurqan din a sutu al-imran daga aya ta uku zuwa aya ta hudu sannan wata ayar sai kama da tun da aya ambata mana sai littafi guda hudu ko shi da alqur'ani da at-taurat da injila da zabura ko su faɗa mana can can su faɗa mana can kamin ayat ta alqur'ani to yanzu ga guda uku mun ji ga aya ko sai kawo mana cikon na hudu din da ya faɗi yace wa ataina dawuda zabura alqur'ani kuma Allah ya ce mun ba annabi dawuda littafin zabura a sotun nisa a ta ɗari da sittin da biyu shi kuma to kaga kenan yanzu waɗancan littafin da hudu guda hudu ya gaya mana suwa kuma ga su sun zo alƙur'ani sauran waɗanda ba a hudu ba tun daga suna akwai su sufe ibrahim ga sunan ku yawa ina hada da sufe ibrahim sufe ibrahim musa da duk da sauran waɗanda ba a ambata daga cikin alƙur'ani ne tun shi yasa zaka ji alƙur'ani Allah ya faɗa manzo suna cewa ai ya ambata mashi manzannin ma wasu ma ba ambata mashi su ba ai ba faɗe su ba saboda ma'ana manzannin tunda suna da yawa ba kowane ne daga cikin su din wannan Allah waɗanda Allah madauki zaki ya ambata ba ko zaka ga zaka ji sa rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqasushum alayk to ka gani to kaga kenan saboda suna da yawa to amma dai ya gwada mana mahallu shahidai to Allah ya saukar da littafai ga su waɗannan manzanni ne zai lokaci ya to kuma za mu tsana insha Allah sai mun sake dawowa harka ta gaba muna fatan Allah mana jagora inda muka daidai Allah ya karba mana kurakurai kuma Allah ya gafarta mana kuma Allah ba mu ikon aikin abin da muke karantawa don alfarmin manzon Allah sallallahu alaihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima gulik wal khatib lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah